فالاغتفال لا أصل له أيضا لأنه لو كان من شرع الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو بلغه لأمته ولو فعله أو بلغه لأمته لوجب أن أن يكون محفوظا في كتاب الله لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن كان الأمر كذلك أيها الناس يعني فلما لم يكن الشيء من ذلك أي لم يكن من كتاب الله علم أنه ليس من دين الله وإذا لم يكن وإذا لم يكن من دين لم يكن من دين الله فإنه لا يجوز لنا أن نتعبد به لله ونتقرب إليه فإذا كان الله تعالى قد وضع لنا الطريق للوصول إليه طريقا معينا ما هو هذا الطريق وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر كذلك فكيف يسوب لنا يعني كيف يجوز لنا ونحن عباد الله أن نأتي بطريق من عند أنفسنا يوصلنا إلى الله وتركنا طريق الله هذا من الجناية في حق الله عز وجل أن نشرع في دينه ما ليس منه كما أنه يتضمن تكذيب قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصابرين والمطيعين الحمد لله ولي الصالحين والصابرين والمطيعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها المسلمين bayan sallama ta addinin musulunci hudubar mu ta yau a takaicen takaitawa tana zance ne akan watan da muke ciki shi addini in za ka yi shi dole ka samu hujja daga ƙur'ani ko hadisi to dukanmu ɗalibai ne mun gurfana wajen malamanmu don su ba mu hukuncin wannan maulidi da a wannan wata wasu suka ɗauki watan fiye da watan sallah ƙarama wasu sun ɗauki watan fiye da watan sallah babba wasu sun ɗauki watan daidai yake da kaje hajji ko umura domin wasu umararsu ma sai su ce na maulidi ɗinkin kayan sallansu ma na maulidi daban ne su kuma suna nufin wai haka son manzon Allah ne to shine muka tambayi iyayenmu malamai game da hukuncin wannan maulidi wanda mun saba ji mu ahli sunna wanda muna fatan mu mutu akan sunna wallahi ba za mu daina fatawa da abin da magabata suka yi fatawa akan shi ba su ma ba za su daina ba domin qur'ani ya ce man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya yanda ba za su daina faɗi ba ba za su daina yi ba mu ma ba za mu daina kawo nasoshi na shari'a kan cewa ba addini ba ne domin dole in kana da addini ka samu lasisi daga Allah da manzon shi ko magabata cikin sahabbai ko tabi'ina ko tabi'i tabi'i in ko ba a samu wannan ba to in ka kira shi addini to ba na musulunci ba wannan shine gaskiyar magana muka ce godiya ta tabbata ga Allah ira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka ce muna neman tsari ya shiga tsare mu shi ubangiji daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu duk wanda Allah ya shirya to babu mai batar da shi duk wanda Allah kuma ya batar to babu mai shiryar da shi abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake la sharika in dai ka mutu baka hada Allah da komi baka hada Allah da kowa rayuwarka ta kai har mutuwa baka shirka baka zuwa gidan boka baka zuwa gidan yan duba baka yadda da camfe-camfe ko wani tsatsi-tsatsi ko wani tsirce-tsirce Allah yi alkawarin duk girman zunubin ka zai gafarta maka zai shigar da kai aljanna amma wallahi in dai ka mutu da shirka ko ka fi sallau sallah ko ka fi azumi azumi in dai ka mutu da shirka Allah ya ce babu ruwan ka babu ruwan shi Allah ya tsare mu daga shirka muna shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya aiko shi ya zama rahama ga talikai gaba daya idan aka ce alamin duk abin da ba Allah ba sunan shi alam shi sai akan ce duniya da mutum da aljani da tsuntsu da duk abin da ke bayan ƙasa manzon Allah ya zamanto jin kai ya zamo rahama ya zamo haske a rayuwarsa shi wannan annabi shi ake mushi kirari da annabi ummi kalmar ulmi a larabci kalma ce in aka gaya maka kai an zage ka amma in an gaya wa manzon Allah shi an yabe shi manzo ne wanda ba a san malamin shi ba ba a san wanda ya koya mushi ba baya karatu baya rubutu amma kuma ya zo da abin da ya gagari mai karatu da rubutu wannan shine fassaran ummiyanci shi ma yana alfahari yace addaba ne rabbi fa ahsana ta'dibi wato inda wani malami inda wani wanda ya sanar da manzon Allah inda wanda ya koya mushi wani abu ubangijinsa ne amma kai a yau in ka ce ka yi karatu baka ce ga malamin ba to shedan ne malamin ka kai an zage ka to wannan annabi ana mashi tayari da ummi shine Muhammad dan Abdullah dan kowanne da akan jingina shi ga uban shi bawan Allah manzon Allah shine fa wanda ya ce mana duk wanda ya kagi wani abu ya manna shi a wannan addini wanda ba mu muka umurce shi ba in ji manzon Allah ya ce wallahi rejected an mayar masa ba a karba ba domin ya yi amfani da man masu ilimin nahau sukan ce lil'aƙili duk wanda ya wani ibada ya jingina shi ko ya manna shi ko ya haɗa shi da musulunci ba umarninmu ba ne in ji manzon Allah ya ce raddo an mayar mushi ba a karba ba in za ka yi salati dubu in za ka sauke ƙur'ani so dubu ba inda aka ce ba ba inda aka umarce ka ba wallahi rejected Allah bai so bai karɓa ba domin mu musulmi mabiya ne mu masu ɗa'a ne mu masu bi ne abin da manzonmu ya ce mana shi muke yi abin da ya hane mu shi muke hannu in da ya ce ka yi ba ka ƙirƙiro naka ka ce bari in bauta ma Allah da wannan ba wai maulidi ba ba wai salatul fati ba ko da da wani ƙirƙiran ka ne in dai ka jingina shi da musulunci wanda ba Allah ya ce ba ba manzon shi ya ce ba ka ce a gani na ya kamata mu rika kaza so dubu kaza ya laifu so kaza ya kaza so kaza ko mu karanta qur'ani mu in mun je wala dawala dalina mu karanta so kaza mu yi kaza mu yi kaza in dai ba umarnin Allah bane kirkiran ka ne to Allah bai karba ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan addini yana da lasisi shi ma manzon addinin baya faɗin zance ta fuskan kansa don daɗin ransa kaɗai baya yi wallahi yawwa annabi baya yin magana don daɗin ransa sai don abin da Allah ya masa wahayin shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha shi shi ma bawa ne na Allah baya furci da son zuciyansa abu ya mushi daɗi kawai ya faɗi wallahi sai Allah ya umarce shi da ya faɗi yake gaya mana walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la ahadna minhu bil yamin wa laqata'na minhu al-wati da manzon Allah ya kiri wani zance yayi mana abin da ba mu ce ba ya je ya ce Allah sai da ya rantsuwa da lam na taukidi ya ce wallahi da mun cafke shi da hannun damanmu wallahi da mun shaƙe mun kaɗa igiyoyin wuyansa to in Allah yana gaya ma annabi haka ina ga kai wani daɗi ka ji a addini har da za ka ce a yi kaza a yi kaza umarninka kawai kuma ya zama addini Allah ya ce da fa mun yanke mushi wakil nashi waɗannan jujojin nauya da zai faɗi wani abin da bamu ce ya faɗi ba saboda haka da alqur'ani da zantukan manzon Allah sunnonin manzon Allah duka umurnin Allah ne ka tabbata in za ka yi addini ka samu hujja daga ɗaya daga cikin su Allah ya sa mu mutu muna ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na umurce ku da ku rike sunna ta kuma ku riƙe sunnan khulafa'ur rashidin min ba'd su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sahabi yayi ana koyi da shi don annabi ya ba da lafiya ya ce ai koyi da shi inda mun ga sun yi maulidi ko sun umarni da maulidi shikenan mu a gare mu ya zama sunna domin manzon Allah ya ba su shaida ya ce al-mahdiyina min ba'd su shiryayyu ne bayana bayana Allah ya shiryar da su duk abin da za su yi sun samu shari'a daga wajen Allah sun bi ni sau da kafa yadda manzon Allah Allah ya zaɓo shi cikin manzanni cikin halittarsa aka ce shi ne mafificin kyawun ɗabi'a aka ce shi ne mafificin kyawun hali aka ce shi ne addininsa ya fi kowane addini addinin shi amani ta haɗa kowa da kowa haka kuma Allah ya zaɓa mushi abokan zama mataimakan shi wanda sun fi kowa har an yabo wani daga cikinsu bayan ƙur'ani ya yabe shi ya ce abubakar khairun nasu illa an ya kuna nabi abubakar ya fi kowa alkhairu duk abin da kake takama da shi na jin Allah da bauta ma Allah da da son manzon Allah da kyautatawa manzon Allah annabi ya ce abubakar ya fi dukkan mutane sai in mutumin nan ya zamo annabi shine kaɗai da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana sahabbai ba su wannan aiki kuma wallahi in so ne kai ka san sun fi son manzon Allah fiye da kai dan suna tare da manzon Allah sun imani da shi sun yi sallah a bayan shi sun yi azumi bayan shi sun yi zakka bayan shi amma ba su taba wuce gaban shi ba sauran su bai taba tsallake takalmin su ba to kai yau wani irin so ne kake so na manzon Allah har ka wuce abin da manzon Allah bai yi ba ka wuce abin da sahabban shi da ya ce ai koyi da su ba su yi ba kai wani irin so ne kake yi so ne ko ko hauka annabi ya ce ku rike su da dubaran bakunan ku sannan annabi ya kawo mana kashedi ya ce ina muku kashedi kada ku bi al'amura irarru fararru annabi ya ce kowace bid'a wallahi bata ce ita kuma bata ƙarshen ta wuta Allah ya tsare mu daga wuta ira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad tare da masa sallama da aminci masu yawa ya ku mutane ku ji tsoron Allah duk abin da ya shafi bid'a ko a boye ko a sarari muna hada ku da Allah ku bar shi an tambayi babban malamin Muhammad bin Usaimin bin Salih Usaimi menene hukuncin bukin maulidi sai ba da amsa kashi biyu yace abu na farko shi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ran da aka haife shi wato a ce ga daren da aka haife shi domin an ittifaki dai a amul dini an yi ittifaki a rabiu awwal ne an yi ittifaki da daddare aka haife shi to a ce ga daren da aka haife shi dukkan malamai na shari'a sun ce ba ba wanda san wani dare ne amma masu ta haƙiƙi masu bincike sun binciko sun ce in ma da daren da za a ce to ta su ilimin rabi na awal tara ga watan rabi awal ba biyu sha biyu ga watan rabi awal ba to kaga tun da haka ne kai da kake yi na ranar sha biyu ga wata ashe baka samu daidai ba ka dace ba baka ci kwallon ba tun da masu bincike sun tabbatar da tasi ne min rabi awwal wa laysa thani ashara min rabi awwal nan a fuskar tarihi in ji malam yace mana anan ma kaga tun ana an yi fawul ba su dace ba ya nuna ta fuskar tarihi ba shi da asali ta fuskar shari'a kuma ai ba yi da asali ne da a ce yana da asali daga wajen Allah da wanda zai fara yin shi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam domin na tabbata duk yanda kake so na na ka son kaina duk yanda matanka take son ka ƙarya ne ta fi ta son kanka inda ibada ne ayoyin alkur'ani sun yi bayani da dama to gani ne na farkon ne da bautar kana min abin da bani so kuma kace kana so na da rayuwa ta baka gani kaina ne ma kaina ba inda a ce halas ne addini ne daga wajen Allah to da annabi shi zai fara yi alkoyi shi a ce ranar maulidin annabi an ga yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza a yanda muke dindinta shi muke girmama shi muke bashi kima to shi kansa annabi bai ma kansa wannan maulidi ba don haka masu ba su dai masu koyi ne da yahudawa ba musulunci ba ba addinin musulunci ba kullum kana kusa da rami don rashin hankali kana wai wannan ka kusa zuwa kabari shi ne ma'anan ba su dai Allah shi ne da wallahi da annabi ya aikata shi da sahabban shi sun aikata ko kuma da annabi ya isar ma al'umman shi wannan aiki yanda dai aka ɗauki maulidi rige-rige rige-rige musamman a ƙasar mu ta arewa ta nan Najeriya ko ta Afirka ko wasu ƙasashe yanda aka ɗauke shi da ƙarfi to da ya yi wasiya ya ce ko baya na ku rika taro ranar haihuwa ta annabi ku shekarar shi sittin da uku bai taɓa tara matan gidan shi da 'ya'yansu ya ce yau ranar haihuwa na ne ku zo mai murnar yau na ba su dainawa bai taɓa yi da wannan bai kuma taɓa umarni da a yi ba ashe ta fuskar addinin shari'a wannan ya nuna mala ya ce da a ce kuma ya isar da shi ai da ƙur'ani da ma ya zo mana da shi domin Allah ya ce mu muka saukar da alƙur'ani ko mu za mu tsare duk abin da ya zo cikin alƙur'ani za mu tsare ai da bayanin maulidi ya zo a cikin alƙur'ani usaimi ne ta gaba da cewa to tun da ko haka ne bai zamo a cikin addinin Allah ba sai dai in kana iskanci kawai kace kana iskanci musamman a kasar mu ta Hausa a ce waɗannan masoya annabi ne waɗannan sojojin annabi ne duk ma hauka wai har da karuwan gidan annabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan maulidi ko baka san shari'a ba kai ka san ya saba da maulidin da bahaushe ya san shi a shekara shekaru hamsin hamsin da biyar da suka wuce domin irin wannan abu da ake yi yanzu na kiɗe-kiɗe da raye-raye da bin tituna ai da maulidin bahaushe ya je gidan malam wani ne malam wani ne a yi addu'a tashi ranar suna a je anguwan masa a yi addu'a tashi yan makarantar islamiyya a tara su karanta nasabar annabi shi ke na an gama maulidi amma ƙattan 'yan mata da ƙattan samari suna kiɗa har suna wahaya ganguna daga coci ana bin titi-titi yana bayanta tana kiɗa yana takawa ko yana kiɗa tana takawa wallahi daga cikin 'yan shekarun nan ne shekaru goma sha biyar zuwa yanzu in ya kai shekara goma sha biyar aka fara yin wannan wannan ya saba ma maulidin malam bahaushe to wancan ma mai kyan na tsafta na zamani iyayenmu shi ma zai zamo addini balle na yanzu wanda duk iyayenka da musulunci ka san haɗuwan maza da mata haramun ko halas ne so malam usaimi ya ce in ko bai zamo addini ba to bai ko halatta mu bauta ma Allah da abin da ba shi ya umarce mu da ibadar shi ko mu nemi kusantuwa zuwa ga Allah da shi ba Allah fa ya sanya mana hanyoyi bayyanannu wanda za mu sadu da Allah su ne ko hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da su to ya ya halatta mu je wajen Allah ba ta hanyar manzon Allah ba muka yi haka mun taɓa haƙƙin Allah mun ji rauni a shari'ar Allah in ji malam Usaini kuma mun ƙaryata zancen Allah da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku sani cewa in ji malam Usaimin ku sani cewa inda mauludin nan na manzon Allah addini ne cikon addini ne ai da manzon Allah ya aikata shi qabala mautihi tun kafin ya mutu to manzo Allah bai zaman to ya aikata shi ba kafin mutuwar shi to ya za a yi ko ya zama mana addini duk wanda yake zaton cewa wannan cikin addini ne to ya yi bini a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji malam Usaimi domin a cikin a cikin aikin da yayi ya ƙaryata wannan aya da take al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ya ƙaryata wancan aya annabi ya ce na isar suka ce eh ya maza ya ce ya Allah ya daga hannu ce ya Allah ka shaida to a cikin ruba maulidi ba ranar maulidi da yi wasiya da maulidi ashe in dai an ɗauki maulidi ibada ne to manzo Allah bai yi ba bai yi kuma wasiya da shi ba to an ƙaryata wancan aya da ta ce annabi ya cika saƙon shi ya kai ya cika addinin Allah ya ce ya cika addininsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma cika ni'iman da ya mana ya kuma cika musulunci kamar yadda ya faɗi a hajjatul wada'i kuma ya roƙi mutane ya isar suka ce ya isar sannan ya ɗaga hannu ya ce ya Allah ka shaida Allah ka shaida Allah ka shaida ashe yanzu kai ka ce akwai maulidi babu nassin qur'ani sai dai tawili tawilat ga sunan sa ta gudana tsakanin malaman da ma za su gaya mana gaskiya su ce kai ba ibada ba ne amma hanyar mu ne ta tamun kuɗi babban shehi wani zai aiko mushi da shanu ɗari wani miliyan ɗari wani miliyan hamsin wani miliyan talatin to ala da kuma na yanzu da a bar wannan gara ɓata ya wuce amma wasu a fasarar su duk hasken annabi ya sa ake samun wannan to malam wala darul akhirati khairun wa abqa ka nemi gidan lahira ya fi maka ko biliyan nawa ka samu a nan wallahi zai kare ka fito ka faɗi gaskiya guda ɗaya ta fi muka wannan da za ku ce ba addini kuke ba kuna yi ne na buki ne kawai na samun kuɗi tun da manya na aiko muku da hadaya da ya fi muku sauƙi da ku jingina shi da addini Allah ya sa mu dace a cikin bayanin Usaimin ya ce duk wanda ya ce wato wannan addini ne to ai bai fi sahabban manzon Allah son manzon Allah kuma manzon Allah ya fi kowa son kansa kuma dole ne kai musulmi ka so manzon Allah fiye da yadda kake son kanka fiye da yadda kake son ɗanka fiye da yadda kake son mahaifinka wannan su ajma'i da sauran mutane ba ke ɗaya to shi ne tun da manzon Allah bai ba kai ba a ce kai ba kenan yawa girmama manzon Allah ibada ne son manzon Allah ibada ne shari'a ne to in ko ana yin maulidi in ji malam Usaimin saboda kusantuwa zuwa ga Allah ne me zai sa ba za a koma a ji hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne na saduwa na kaiwa zuwa ga wajen Allah ba karshe malam Usaimin ya ce fal ihtifalu bil maulidi bid'atun wa muharramun wannan shine matsayin mu ahlus sunna ko min gyare-gyare da kuke yi domin wasu a cikin ahlus sunna sai su ce ai ana kaza ana kaza ana kaza bari su je su mujamala tunda malam wani ne ya gayyace su to bari su mujamala su dan mushi kamar abin da aka ce buki ko a dai dan tausaya mushi ba wani tausayawa qul amantu billahi thumma taqim in ka ce kai imani da Allah ka daidaitu kawai akan kaifi guda sunna tak bid'a sab ba mai wuta ba mai aljanna don baka je maulidin malam wani ba da yake ce ka bisa ka auta ba ka tsaya kawai akan aqidar ka ta ahlus sunna hukuncin shi bid'atun wa muharram haka Muhammadu Salih Usaini ya faɗi a cikin littafinsa na al-Fatawa kuka ce innal intifalu fi ayyamina hadu yadda ake maulidi a wannan bikin maulidi a wayannan kwanakin mu wato ya kunshi abubuwa na munkaran abubuwa na ɗaya dai su hana ka bacci in kana kusa da gidan maulidi su hana ka bacci ƙur'ani ko ya ce waje annan laila libasa kana da haƙƙi ko kafiri ne makocinka ka bar shi ya baccin shi in dare yayi wanda Allah ba zai bar su ba sai Allah gobe ya tambaye su kan haƙƙin makota da suke hana su bacci yana cike da abubuwa wanda munkarat ga kuma shi shigi cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai suna nuna kai ba masoyin manzon Allah ne ba su ne masoyan manzon Allah har sun fi son manzon Allah san kansa wanda haka kai ka san hauka ne ka fi ni son kai na kai ka san hauka ne sannan mala yace waqti laqin nisa'i bi rijali ga cuɗanyan maza da mata ko ka ki ko ka so yanzu ana ɗaukar lokacin maulidi lokaci ne ma na holewa ka ga budurwanka ta ganka ku dan zagaye gari ku yi dan buge-bugen da za ku yi ana ana kiɗa ana waka wallahi in aka ce ubanka mawaji ila ɓoye shi za ka yi in kayi addini domin ba ka sha'awar shi ƙur'ani ma ya ce kalma wa ma'allan nahu shi'ira wa ma yan badila kai wallahi ba mu sanar da annabi waka kai waka ma ba ta kamaci manzon Allah wallahi duk wani mai mutunci kai ka san waka ba ta kamace shi ba duk wani mai mutunci bara da waka da roƙo kai ka san ba ta kamace shi to ya za ka jingina wa manzon Allah kiɗa da waka in an magana ku ce an tari manzon Allah a Madina da kiɗa da waka ai lokacin hukunci na sauka ne ba gama saukar da hukuncin hukunci na sauka ne lokacin ba a koyi ma da hukunci ba tunda bai isa ma Madina lokacin da ya isa Madina da sauran shekara wajen goma sha ɗaya ko sha biyu kafin ya rasu ƙur'ani na sauka ne an nika saukar da alƙur'ani ne a hankali a hankali gwargwadon ƙwaƙwalen mutane gwargwadon imaninsu ake ƙara musu hukunce hukunci har aka kammala bai zama hujja ba in ma ya zama hujja kai a wurin ka ai ƙur'ani ya gama da wannan ya goge shi tun da ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbagila waka ba ta kamace annabi ba ba mu sanar da shi waka ba ko ba ta kamace shi ba yanzu ko sarkin garin ku ne a ce gashi a hakan hanya yana rawa ina mutunci ko a ce gashi yana kiɗa yana waka a kan titi wai da sunan addini ina mutunci haba ma use your common sense man eh ko babanka ne a ce ga babanka can da ganga ya za ka ji don haka yan uwa muna kiran ku da murya ta addinin musulunci wallahi mauludin nan ba addini ba ne sai dai in kana yi da sunan buki irin naku na wani abu daban amma mu dai ahlu sunna yanda malaman mu suka ce bid'atun muharrama bid'a ne kuma haramun duk wani abin da ya shafe su karka ba da gudunmuwa karka yi ba wanda ya sai saka a wuta ko aljanna face Allah ka tsaya akan sunna qul amantu billahi thumma istaqim ka daidaito akan sunna kawai a ƙarshe uwa mala ya ce mana bayan cuɗanyar maza da mata wasu imanu alatul malahi wa gairi zalika kayayyakin kiɗa makiɗi fa annabi ya ce gobe kiyama za a dalma dalma ne za a narka ta a riƙa zuba mushi a kunnen damar wutan na fitowa tana fitowa ta kunnuwa ba mutumin kirki ma ke sauraron kiɗa ko waƙa ba ba shi ake mutum kirki bai sauraron su domin daga jin waka sai rawa ai daga rawa kuma da abu kuma ya lalace yawa abu kuma ya lalace to yawa an ci gaban da har in ba ana tara kudin maulidi har a je coca aro gangunan su domin a yi buga a yi bikin maulidi da shi wa ya sa ka wallahi ka je ka ba Allah sadakan naira goma ya fi dubu ɗari da za a kashe a wancan ɓangaren. A ƙarshe ya ku bayan Allah muna muku hadisi wato muka ce ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku tsare kanku daga wuta da ku da iyalan ku daina shishigi a cikin addinin musulunci wallahi abin da ya halakar da al'ummomin da suka zo kafin ku algululu fi din wuce gona da iri a cikin addini in an ce kayi kayi Allah na tuba astaghfirullah sunnonin manzon Allah guda nawa ka tsare hadda za ka tsallake sunnonin shi ka bi sunnonin shi wallahi ka riƙe sunnan manzon Allah guda ɗaya ta ishe ka shiga aljanna ya fi ka riƙe waɗannan bidiyoyin banzan kaza guda dubu kaza guda dubu da suna jina wai an gama alamtar kaifa kaza wani jahili ma na jina cewa wai wanda ma bai ce maulidi addinin musulunci bane kafiri ne mu ba za mu ce kai kafiri bane amma dai kayi bid'a Allah bai zo da shi manzon Allah bai zo da shi ko bai ce kai ba Annabi sallallahu alaihi wasallam in ban manta hadisin ba cikin Abu Dawud da hadisi na 7700 da wani abu ya ce mai bid'a yana fita daga addini kamar yadda tiyin gashi ke fita daga kwababben gari kuma su ne wanda manzon Allah in gobe kiyama aka yi annabi yana ruwan alkafara zai hango su da haske na alula yana ce musu gani nan gani nan gani nan amma ba su ga manzon Allah ba sai sai annabi ya ji kira daga wajen Allah sai a ce su ba al'umman ka bane sun canza sun yi bid'a bayan tafiyar daga nan annabi ko kira daga wajen Allah sai ya ce fasuhu kan fasuhu kan fasuhu kan aimeta da su daga rahaman Allah aimeta da su daga rahaman Allah don haka bayan Allah mu haƙura da alƙur'ani ya ishe mu mu haƙura da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi abin da muke iya yi na sunnan manzon Allah ga sunnoni nan da zai wani Allah ya hore mishi qiyamul layl kai kai sunnan manzon Allah wani Allah ya hore mishi walha kai kai sunnan manzon Allah wani Allah ya hore mishi azumin asaba litini da alhamis kai kai sunnan manzon Allah wani Allah ya hore mishi azumin sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid kai sunnan manzon Allah wani Allah ya hore mishi duk inda yaje neman taimako na addini yake ga naira goma kai kai sunnan ga sunan bila adadi in ba ka da komi ka kyautata mu wanda kake tare da shi shi ma sadaka ne annabi ya ce magana mai daɗi ma lada ne sadaka ne ya ishe ka ka zauna da kowa ma lafiya lada ne ya ishe ka wa'annan sunnoni sun ishe mu ba mu ko mun kawo wani shegunne ba domin Allah bai kafa shari'ar shi da annabi ko da wani mala'ika ba lokacin da yake kafa shari'a fa ana mai ne ma yuridu kawai yayi shari'ar sa shi kadai wahada hula sharika la saboda haka lokacin da zai shari'ar sa bai nemi shawaran wani annabi bai nemi shawaran wani mala'ika ba lokacin da zai halitta sama halitta sama da ƙasa haka nan bai nemi shawaran wani annabi ba bai nemi shawaran wani mala'ika ba umarni kawai ba ra'ayi kaza kun bai kunni kawai saboda haka in kai ahalin sunna ne ka bi sunnan manzon Allah ga sunan da yawa sun ishe ka Allah ya samu dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yabe ni kamar yadda nasara suka yabi Isa dan Maryam suka ce mai Isa dan Maryam Allah ko an Maryam Allah ko Allah Allah annabi ya ce mu za mu yabe shi kada mu yabe shi irin yaban nasara kiristoci kenan yace in za ku yabe ni abdullahi wa rasul yabon al'amin ke na sallallahu alaihi wasallam a cikin maulidi ko akwai wani wani karatu da ake yi an zo halara duk sai a miƙe wa manzon Allah ya zo wurin wai ruhin manzon Allah ya zo wurin haba mala wai ruhin manzon Allah ya zo wurin in ana yabon shi ana yabon shi basirin basirin gaibi qabl kiyamihi sai sai ka ji wani ya ga zauji ya mushi kashafi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ya ga zauji ya mushi kashafi eh mu muna yara da yake karatun allo muka yi da zauruka duk mun san wannan mu ne masu murya muna yara yawa da an je wannan wurin sai ka ga wani ya sumi ko shi ya samu ya samu an dace yayi kashafi ya ga Allah ko ya ga manzon Allah wai hadara ne wannan to wallahi annabi bina nan a kabarinsa abu ɗaya ne annabi Allah zai fita shi akan dukkan wani halitta bayan mutuwa annabi ya ce ba wanda zai yi sallama ko yi salati sai Allah ya mayar da ruhi na ya ce wani dan wani yana maka sallama yana maka salati ni kuma mai mushi salati shikenan amma yanda babanka ke kwance a kabari haka manzo Allah yana nan kwance a kabarinsa kuma shine yace ni ne na farkon wanda kasa za ta dage ta fito a shi kaga yana nan a wurin to yaushe aka yi wani halara har yau ya zo wurin to in za ka yi manzon Allah annabi ya ce in za ka yi manzon Allah annabi da kansa ya ce ku ce Abdullahi ku ce Rasulullah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq kaga yabon Allah Allah ce lin zihirahu ala dini kullihi wa law kana mushrik Allah ya sa mu dace da sunna Allah shi mana albarka Allah ya sa mu mutu akan sunna bukatunmu na alkhairi Allah shi biya wanda suke da tashari Allah ka warware shi koma da shi alkhairi wanda ba su gane wannan addini ba Allah ya gane da su mu da muke kan hanya Allah ya sa mu mutu akan hanya Allah shi hada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah kai mu kasar mu albarka Allah kai mu shugabannin kasar mu albarka bukatun su na alkhairi Allah shi tabbatar masu zalunci Allah ka musanya mana ka canza mana su ka kawo mana masu adalci ya Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu a gida ko a asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah shi ƙara mana lafiya dan matan mu da suke gidajen mu Allah ka azurta su da mazaje na ƙwarai na aure samarin mu Allah ka hore musu abin yi Allah ka ba su abin aure Allah muna roƙonka dacewa da sunnan manzon Allah duniya da lahira أقول قولي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليكم إلى الصلاة يرحمكم الله